أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta babban malami abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi hadisi na takwas a cikin kitabu tahara hadisi na takwas hadisin humran insha Allah wannan shine karatunmu na hudu na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله الحديث الثاني عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو, نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
na'am an karɓo daga humran maulan uthman ɗan affan radiyallahu anhu lafazin radiyallahu anhu bai zo cikin bukhari ba amma ya tabbata a musulun duk da radiyallahu anhu afon ta biyu ce ba ta cikin bukhari ta farko akwai ta an humrana maula uthmana radiyallahu anhu annahu ra'a uthmana radiyallahu anhu na biyun baya cikin bukhari kuma shi wancan na farko din ya zo da lafazin radiyallahu anhu ma a wata nuska ta umda wato da shi uthman da humran din duk da shi humran tabi'i ne amma ana iya cewa an haɗa sahabi da tabi'i a ce radiyallahu anhuma babin taglibi to himran maulan sayyidina uthman ne radiyallahu anhu wa arda salin sunan shi himran ibn aban himran ibn aban ko kuma ibn abi aban ibn khalid ibn abd ko ibn abd umar a ibn abd amr ibn uqayl ibn amir an-namri al-madini maula uthman al-farisi al-imam adh-dhahabi cikin littafin shi na al-kashif yace kana katiba uthman wa hajibahu ya kasance shine sakatare na sayyidina uthman kuma shine shamakin sayyiduna Uthman radiyallahu an sannan yayi shugabanci a wani gari da ake kira Sabur a lokacin wilaya ta Hajjaj ibn Yusuf a gasar Iraq a Imam zahabi cikin Tarihul Islam yace shi humran ya kasance daga cikin sabiyu aini tamr sanda aka yi yakin aini tamr sai aka kamo shi a matsayin bawa sai ya zamanto cikin kasan almusayyib ibnu najba to sai ya sai da shi gurin sayyiduna uthman sayyiduna usman ya siye shi kuma sai ya yanta shi haka mazan farko suke suna yawan yanta bayi abdullahi dan umar ana cewa ya yanta bawa sama da dubu ɗaya saboda al- albarkar da ke ciki falako ta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqabatin raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghaba to kaga yanta bawa yana cikin aiki mai kyau da ke sa mutum ya shiga aljanna Ah, ya zauna a ƙasar basra shi humran daga ƙarshe dai allah ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 75 wasu ka ce bayan 75 wasu ka ce 80 da wani abu nifan wa 80 wanda yake thiqa ne kuma hafiz inji alhafiz ibn hajar to Uthman ainihin Humran maula Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayya ibn Abd Shams ثاني الخلفاء الراشدين القرشي أبو عبد الله وكما أبو عمرو وأبو ليلى لك أنا كلا شي ذو النورين الدنيا شي كدي كده وانا لقب با wanda ya taba auren ɗiyan annabi mata guda biyu sai sayyiduna Uthman ya auri Ruqayya suna cewa ita ce babba cikin ɗiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya wasu kuma suka ce Zainab ita ce babba to lokacin da aka je yakin Badar bai samu tafiya ba saboda ba ta da lafiya haka bayan an dawo kuma annabi ya bashi kaso na ganima da ya niyyar fita annabi ya ce ya tsaya ya jinya ya shi sannan kuma ta rasu daga baya annabi ya aura mishi ummu kulthum ita ma ta rasu wata riwaya duk da tana da rauni ce damuna da ta uku damun aura maka a lokacin zainab ita ma ta riga ta rasu radiyallahu anhun da kuma fatima tana ƙarƙashin sayyiduna ali radiyallahu anhuma wa ardahuma su da ka sayyiduna uthman wanda shine na biyu daga cikin umara muminin daga sanda aka fara amirul mu'minin kan sayyiduna umar sannan sai shi daga nan sauran duk wanda ya zama khalifa sai a kira shi amirul mu'minin sana uthman gurin kunya da takawa da kaza wannan ba sai mun ta ambato ba salama ya ce arhamu ummati bi ummati abubakar wa ashadduha fi dinillahi umaru wa ahsanuha haya'an Uthman da fi kowa kunya mai kyau dan kunya akwai mai kyau akwai mara kyau ka ce ba za ka nemi ilimi ba saboda kunya kaga mara kyau ne ina fata an gane shi yasa na Aisha take yaban matan Madina da ce rahimallahu nisa al ansar lam yakun yamna'uhumul haya'u min at-tafaqquh fi din ce Allah ji kan matan Madina kunya ba ta hana su koyon fahimtar addini duba ummu salama ummu sulaim ta zo gurin annabi sallama ta ce inna allaha la yastahi min alhaq hala ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat sai ta fara shimfiɗa haka suke kaga wannan kunya ce wadda take in mutum ya ce yana jin kunya ba zai nemi fahimtar addini ba wannan kunya ce mazmuma kunya ce mazmuma alhaya'u la ya'ti illa bi khairin ba ana nufin kowace kalar kunya kunya da ta kasance a mizani na al-akhlaq al-mahmuda wadda take mazmuma ba ina fata an gane to saduna Uthman mutum ne wanda ya shahara da kunya da har annabi sallallahu yana ala istahi min rajulin tastahi minhu al-mala'ika kamar yanda ya tabbata annabi ya mai albushiri da aljanna fasinal bayan su goma da aka hada a hadisi guda hadisin Tirmidhi Uh, kowanne daga ciki musamman alkhulafa kowanne na da nashi na daban nashi stamping din na daban wasu na abubakar nabi yana yawaita ce mushi an ta'atiqun minan minan nar Allah ya yanta ka daga wuta daga na ake cewa atiku mai suna abubakar sai a kira shi atiku daga kalmar atiku suna umar annabi hamma ta shi ya gani ya aljanna suna uthman nafsalama ya ce bashirhu bil janna ala balwa tusibu lokacin da zai shiga cikin wannan garka da abu musa lashari yake gani kamar albushiri da aljanna akan wata musiba da za ta same shi sai ya haɗu da fitina in ya yi haƙuri zai shiga aljanna shi ne da ya ga yan mushi sai ya ce allahul musta'an hankalin shi bai tashi bai ce muna neman taimakon Allah ya shiga ya zauna bai ma ta damu annabi firar ba za gane waɗannan mutane sun wuce inda kake tsammani su inda akwai al- za a shiga aljanna to ko me zai faru ya faru haka ko aka yi lokacin tsuwar suka zo suka mai bore suka mai tawaye aka ce bai taba sa wando ba saboda al'adarsu ba su cika sa wando ba sai dai gyautu amma a ranar da ya ga alamun mutanen nan ba su da kunya za su iya wulakantar da shi sai ranar ne ya sa wando matar shi na'ila take ta mamaki ce mata ina tsoron na san mutanen kan su kashe ni sai sun wulakantar da ni ban su al'aurata ta bayyana sa wando yana karatun ƙur'ani suka zo suka bayan matar ta nemi ta kawo ɗauki suka ya sare mata 'yan yatsu radiyallahu anha wa ardaha shi ma yana cikin karatun ƙur'ani suka buge ƙur'anin ya faɗi gefe sannan suka kwantar da shi suka mai yankan rago a wannan al'umma ba a taɓa ma wani yankan rago ba sai akan sayyiduna uthmanu aka fara jinin shi inda ya fara daga a jikin alƙur'ani fasa ya fi ka Allah zai maka maganinsu Allah ya ji kanshi da gafara shekara ta 35 kenan radiyallahu anhu wa arda na abin da ya sa saboda babu tarjama shi cikin arba'un ko alaikum assalam Mm. eh shi ma ta daban ce ai kawai misalai ne kadai muka kawo Amma shi ma wannan kusan shi ya fi shahara lokacin da ya jahaza jeshul usra wace ma darra uthmana ma fa'ala ba'da al duk abin da usman zai yi ba zai cutar da shi ba sai ya shiga aljanna wato da ya ga dama in ya zama dan giya a lokacin ya koma rawa a kulob ya koma kwace duka wannan ba zai hana shi shiga aljanna ba to amma saboda ita zuciya ce su bi ga alal iman ba zai iya ba ko yayi niyyar sabon Allah ba zai iya aikata su Allah ya riga ya tsarkake su ina fata an gane sahabban annabi ai ba wasa ba ridwanullahi ta'ala alaihi sayyiduna uthman humran yace ya ga sayyiduna uthman da'a bi wudu'in yayi kira a kawo mushi alwudu alwudu bi fathi alwaw fa'ul shine abinda ake amfani da shi ma yutawadda'u bihi da an ce as-sahur ma yutasahharu bihi alwudu ما يتوضأ به الطهور ما يتطهر به ina fata an gane sai ya ce a kawo mushi ruwan alwala zai koyar da mutane yadda alwala take a aikace kamar wannan sunna ce ta mai gidansu sallallahu alaihi wasallam yana koyar da abubuwa a aikace ko gurin kwatance wani lokaci sai ce a nemo mai abun daga da zai haramta namiji ya sanya zinari ko alhariri sai dai ce a kawo ya rike wannan da hannun dama wannan da hannun hagu ya ce inna hadaini haramun ala dhukuri ummati wa hillul li nisa'iha hakan nan gurin sallah ya hau kan mimbari yayi sallah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli inna ma sana'tu dhalika li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati to da ka shi ma sai runa Uthman sai ya kawo ruwa ba lalle ya zama lokacin sallah bane ba, ne ba. an gane ko kamar da zamu zo mu je a gaba sahabi zai ce inni la usalli bikum wa ma uridu salata dalle na kan yi muku sallah zo in yi sallah kuna zaune ba wai nayi nufin yin sallah ta nafila ba kawai ina yi ne don ku ga yanda annabi yake sallah sallallahu alaihi wasallam to dan haka da aka kawo ruwan da'a bi wudu'in kaga akwai tajawuzi ya'ana ya'ni fa utiya bil wudu' فأفرغ على بالوضوء فأفرغ على يديه من إنائه sai ya tuntsuro daga wannan makayi ko masakin nashi da aka ɗibo mai ruwa sai ya tuntsuro ruwa zuwa ga hannun shi fa afragal ma'a yake aslan fa afragal ma'a yani abin da za a kaddara fa afragal ma'a ala yadaihi min ina'ihi an gane sai ya tuntsuro ruwa akfa'a afraga ka karkata abu haka sai ka tara hannu sai ka zubo ina fata an gane ana ba hannun shi yasa cikin wannan kwanan ba kuma ba wato ainihin abu ne da yake rufaffe kamar buta ba abu ne haka kamar kalar gora irin na da da ake kawo masallatai mai faɗi ko kuma a ce kalar ɗan tulu ƙarami haka na fata an gane daga sai ya tuntsuro wannan a makayi ɗin ko masaki ɗin zuwa ga hannayen shi min ina'ihi daga wannan masakin ma thalatha marratin sai ya wanke hannuwan nashi so uku thalatha marrat ba ana nufin ya zuba ruwan sai ya wanke ya wanke ya wanke a'a in ya zuba sai ya wanke in ya zuba sai ya wanke kullul ghasla ta'qibu al-ifragh bayan ya zuba ya tuntsuro sannan sai ya wanke hannun har so uku kaga wannan qata'an wanke hannu zuwa ko'i ne ko zuwa wuyan hannu thumma adkhala yaminahu fil wudu'i sannan sai ya shigar da hannun shi na dama a cikin ruwan alwala kenan sai ya ɗibo kaga nan bai ce ya ɗibo ba thumma adkhala yaminahu fil ina'i fil wudu'i ya'ni fa aghrafa aw fa gharafa sai ya ɗibo ruwa thumma tamadmada wastanshaka wastanthara sannan sai ya kurkuru baki ya shaƙi hanci kuma ya fyace ka ganin bai ce talata ba ba ya wanke hannu so uku a gurin kurkuren baki a hadisin Uthman bai ta'idadin shi ba bai ce ainihin wato a so kaza ba kawai dai ya ambaci sai ya ainihin wato a ya kurkuru bakin shi ya shaƙa ruwa a hancin shi ya fyace amma a gurin kafa sai ya ce ya wanke kafa su uku wanda za mu ji shi kuma hadisin abdullahi bin zaidin na gaba sai ya ambaci kurkuren baki da shakarwa da hanci din su uku an gani amma kuma gurin kafa sai ya ce kawai sun ba gasala rijilai bai ambaci so kaza ba ina fata an gani so a gurin kurkuren baki da shakar hanci ko da alwalarka ka yi niyyar yin uku uku za ka iya yi so ɗaya ka kurkura ka tofar ka shaƙa ka fyace da wannan kamfata guda ɗaya wanda za mu ji a hadisin gaba za ka iya kuma idan ka zo ƙafa ko da alwalarka kana yi so uku uku ne ta kawai ka zuba ruwa ka wanke so ɗaya an fahimci wannan ko hakan nan hannu wanke hannu zuwa gwiwar hannu a hadisun abdullahi bin zaidin ya nuna so biyu ana iya yi na'am to shine sai ya ce thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha sannan ya wanke fuska shi so uku wurin wanke fuska daga inda gashi yake tsurowa al-mu'tad wanda muka yi bayani a karatun akhbari wato zuwa faɗin shi zuwa haɓa hakan nan faɗi daga kunnan dama zuwa kunnan hagu ko ina ya zamanto ya samu ruwa zaka iya sa hannu biyu gurin wankewa ya tabbata a bukhari zaka iya wankewa da hannu ɗaya wa yadaihi ilal mirfaqaini thalatha kuma ya wanke hannuwan shi zuwa gwiwoyin hannu guda biyu so uku wannan ila ɗin an yi saɓani a kan shin ana nufin da an zo bakin gwiwar a tsaya ko ko sai an shigar da gwiwa ɗin bulughul ghaya ne ko intiha'ul ghaya zancen da ya fi ƙarfi intiha'ul ghaya ce intiha'u al-ghaya idan ka ce zahabtu ila baiti aliyin na tafi gidan ali abin da za a fara tunani shine ne ka tsaya bakin gidan ko ka shiga ka shiga don tsayawa kai zaga ce wa kaftu ala babi aliyu amma in ka ce zahabtu ila baiti aliyin ina nufin ka kai mushi ziyara da kuma ziyara sai ka shiga a baka gurin zama ku zauna ku yi fira misali an fahimci wannan ko to da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aidiyakum ila al-marafiqi daga hatta gwiwoyin hannun sai an shigar da su cikin wankewa musamman akwai hadisi cikin sunan na addarimi da yi umarni da a shigar da gwiwoyin hannu cikin wankewa cikin wanke hannu ina fata an gane wani daga sai ya wanke hannuwan shi zuwa gwiwar hannu so uku ثم قال sannan sai ya ce ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha na ya tsallake ko thumma masaha bi ra'sihi sannan sai ya shafi kanshi shafar kai zamu ji sifar shi a cikin hadisin abdullah ibn zaid tunan ya shafi kanshi daga shafar kai so ɗaya ne duk hadisan alwala sukan zo da cewa shafan kai so ɗaya ake yi kuma shafan kan nan tare da shafar kunne in ba wata riwaya daga ibn umar ba gurin raba kai da kunne akwai wata riwaya cikin turmidi da ta zo da cewa ana wato ainihin tathlifin shafar kai a wanke a shafe shi so uku na riwaya shekul albani ya yi hukunci da cewa shazza ce aka ta saba ma riwaya tuthiqat aka shafar kai so ɗaya ake yi ina fata an gane wannan thumma ghasala kilta rijlaihi thalatha sannan sai ya wanke dukkan kafafuwan shi guda biyu ya wanke su so uku to lafazin da ya zo cikin bukhari a shine thumma ghasala kulla rijlin thalatha sai wanke kowace kafa so uku ina fata an gane babu kilta rijilaihi din a cikin riwayar bukhari thumma qala sannan yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yatawaddau nahwa wudu'i hadha ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin alwala irin wannan alwalatawa irin yadda kaga yayi alwalan nan to irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kenan kaga abinda zamu fahimta gurin kurkuren baki da shakar hanci da fyacewa so ɗaya ya yi so ɗaya ya yi to irin wannan alwala da na yi na ga annabi sallama ya yi wa kala ya ce man tawadda'a nahwa wudu'i hadha duk wanda ya yi alwala in ji shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce duk wanda ya yi alwala irin wannan alwala tawa thumma salla raka'ataini sannan yayi sallah raka'a biyu su malaman suka ce sallah raka'a biyu ana nufin ta nafila domin galibin nafila raka'a biyu ake yi so suka ce a farillan ma za ta shiga ciki min babi aula domin idan nafila za ta sa a kan kare ma zunubi to ina ga farilla domin annabi sallama ai ya faɗa a hadithul kudusi daga ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce mafi soyuwar abinda wato bawa na ya fi kusan mafi menene hadisin abu huraira wala ya zalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba man hadisin man adali kyau hadisul wali farkon kafin wannan jumla وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته أحب إلي مما افترضته عليه bawana bai taɓa kusanci ko neman kusanci zuwa gare ni da wani abu ba da ya fi soyuwa a gare ni irin abin da na farlanta mishi kaga farilla ta fi sanya Allah ya so mutum daga cikin san Allah ya kai ka aljanna ko ya gafarta ma zunubanka waga ita ma farilla za ta shiga ciki almuhim dai ka kiyaye sharuɗa sharaɗi na farko ka yi alwala irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu bayan ikhlasi sannan ya zama sallar taka babu waswasi a cikinta neman na ne kuma sallar raka'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsa bayan yayi alwalan nan irin tawa sannan ya sallaci raka'a biyu baya fira da ran shi a cikin wannan raka'o'in guda biyu baya fira zuci. karka tuna komai karka tuna kowa in mutum ya haka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubin shi akwai wata riwaya ta nasa'i muna fatan ta inganta ya ce la yuhaddithu fihi ma nafsahu ya ce illa idza kana khaira kama qala sai dai in tunanin alheri ne kana tunanin ya za a yi yaran nan su haddace suran nan kaga alheri ne ya za a yi wannan matar ta zama mutuniyar kirki ne ta daina saba mini ya kaga duka wannan alkhairi ne ya za in samu dukiya da zan dinga taimakon marayu ne sun tagayyara ya ta ya za a yi in tara ilimi ne amma aka kalli wata ka'idar sau da ya saba ba- ba- ba- za'ida ce akan riwayar sahihaini sai a ce to za a yi hukunci da cewa shadda ce ai na'am to ta- ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mishi abin da ya gabata na zunuban shi nan a bisa ra'ayin jumhurin malamai sun tafi akan cewa ana nufin ƙananan zunubai ƙananan zunubai saboda natsuwa a sallah far'i ne na sallah ɗin ko ba haka ba to ita kanta sallar in mutum ya yi annabi ce za a gafarta mai zunuban shi ne in ya nisanci manya الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر in mutum ya yi sallar juma'a tsakanin juma'ar da ta wuce zuwa wannan juma'ar inda ya nisanci manyan laifuffuka bai yi karya ba bai yi sata ba bai yi zina ba bai yi laifi daga cikin kaba'ir zunubi ba to za a gafarta mashi sakamakon wannan juma'ar da ya duk zunuban da ya yi cikin wannan sata haka in yi umara a shekarar da ta wuce bana ma sai ya yi to inda ya nisanci manyan laifuffuka sanadiyar umarar shi an gafarta mashi zunuban shi to haka salloli ma kamar yadda wani hadisin ya bayyana to kaga anan zai za- za a ce sall- zunubai kananu ake nufi tunda kaga ita kanta sallar an ce sai ya nisanci manyan laifuffuka to ina ga natsuwa cikin sallah da khushu'i cikin sallah da yake shi far'i ne na sallah wa in kana lubbas sala da kasancewa shine kashin bayan sallah an fahimci wannan ko a wannan hadithi al'imam al-bukhari ya ainihin wato fitar da shi a hadisi na 164 muslim ya fitar da shi hadisi na 220 da da ainihin wato shida riwayar muslim da muna ta magana kan riwayar bukhari ne wanda kusan abinda ban faɗa ba galibi abinda za mu furakkazawa kan riwayar bukhari so riwayar muslim tana zuwa yana kawo ta da lafuzza mabambanta da kuma salo mabambanci sai dai idan bu- bukata ta bayi zuwa ga mu kawo wasu lafuzza na muslim din amma za mu faɗi mu'tamada wadda ta zo 226 riwayar muslim daga humran أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات كجباب فأفرغ أنا آه، ثم مضمض مدد تمضمض ثم مضمض واستنثر كجباب واستنشق هذا مفهوم لي إذا فهمت شيء لفظي ثم غسل آه، وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك أجتن ياتي كل رجليه نياكاو داما أكو هغو أكو آه نعم أبنغران هنوكو can ya ce ya dai ilal mirfaƙaini talata don kuma sai ya ce ya wanke kafa hannun ah, dama so uku sannan ya wanke hannun hagu ita ma haka ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك kusan dai duk abu ɗaya ne sai dai lafuzan ne suka bambanta thumma qala in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Uthman radiyallahu an ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda nahwa wudu'i hadha ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ابن شهاب الزهري yana cikin mazajen hadisin muslim ya ce wa kana ulama'una ya kuluna malamanmu sun kasance suna cewa daga malamai ma na cewa malamai sun ce ka saba da cewa malamai ya ce hadhal wudu'u asbaghu ma yatawadda'u ma yatawadda'u bihi ahadun lissalah in ji az-zuhuri ya ce malamansu kaga wannan kata'an ya zama manyan tabi'ai ko kuma masu habbai suna cewa wannan alwalar ita ce mafi cikar sifar da mutum zai yi sallah da alwalar da zai yi sallah da ita an fahimta za mu zo mu ji cewa su alimamu shafi'i su kuma da ahmad sun tafi akan hadisin abdullahi bin zaidin shi ya fi na'am
قال na'am قال رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل شهدت عبد عمرا نعم.
شهدت عمرا شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه الطست نعم حديثنا ترى daga Amr ibn Yahya al-Mazini wanda shine Amr ibn Yahya ibn Umara ibn Tamim al-Ansari al-Mazini ikani ya rasu 140 daga baban shi wato Yahya ibn Umara ibn Tamim da sauran wato ainihin sauran alqab din wanda shi kuma ya rasu 99 ala kauli afwan 91 91 yace shahidtu amr ibn abi hasan na halarci amr ibn abi hasan sa'ala abdullah ibn zaidin wato asali ya je gurin abdullah ibn zaidin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi amr ibn abi hasan yayi tambaya domin akwai ruwayoyin da suke nuna cewa kai tsaye ne baban amr ibn yahya al-mazini wato shi yahya ibn umara yake cewa ya ya ga abdullahi ibn amrin ya ce a kawo mai ruwan alwala da sauransu sai ya faɗa kaga yana gurin ne so da maganganun da aka yi akan amr ibn abi hasan wasu na ganin ma gairu ma'rufin duk da kasancewar ah, ah, ibn al-athir cikin usulul ghaba sa'annan ibnu hajarin abin da ya zaɓa kenan cikin isaba sun tafi akan cewa sahabi ne da suka rawaito daga ibnu yunus ina fata an gane shi amru ibn abi hasan sai dai ba a da masaniya akan takamiman ah, cikar tarihin shi ta jahalatu sahabi la tadurru da ya tabbata sahabi ne shi kenan amma duk da akwai malaman da suke ganin tabi'i ne kamar yanda ah, al-imamu dara kutuni a cikin littafin shi na tarihu asma'i tabi'ina wa tabi'ihi sai ce tabi'i ne sai eh, bai kawo hujja ba sai ce sau da ya ruwaito daga abdullahi ibn amr ibn eh, daga abdullahi ibn zaid kuma kaga aiko akwai riwayatul aqrani ai kuma ko sahabbai da yawa suna riwaya daga junansu so da haka in ya tabbata sahabi ne babu matsala at-taslimul jadali ko da bai yad- bai tabbata ba sahabi ne don wasu suna illanta hadisin da wannan kadiyya ko da bai tabbata ba cewa sahabi ne an ji majhuli ne to shi yahya fa aga yahya ma'arufi ne tabi'i ne babba kuma a gaban shi abin ya faru to yanzu idan tabi'i ya ce wani ya zo ya tambayi sahabi kan kaza kaza ai ba zancen shi wanda ya tambaya ake ba a yanzu ko al-mu'tamad ala al-ijaba wanda ya ba da amsa shi ai sahabi ne wanda ya ruwaito abin da ya faru shi ma'arufi ne kaga babu wata matsala babu wata illa ina fata an gane wani ya zo cewa shi yahya ibn abi hasanin kakan amr ibn yahya al-mazini ne ta bangaren mahaifiyar shi ya zo cewa yahya ibn abi hasanin ammun baban amr ibn yahya ne wato yahya ibn umarata al-mazini baban amr ibn yahya al-mazini ah, shi amr ibn abi hasanin dan uwan baban shi ne على أي حال الحديث ثابت بلا شك yace ya halarci Amr bin Abi Hassan yani kamar yace ya halarci tambayar da Amr bin Abi Hassan yayi mawa Abdullah bin Zaid wanda shi kuma Abdullah bin Zaid nan ga lamba can a ƙasa duk da lokaci lamba ta tara yace hashiya Abdullah bin Zaid hadha هو ابن عاصم بن عمرو بن عوف المازني ليس بصاحب الأذان dan kamar yanda aka ruwaito cewa Sufyan bin Uyayna yana hada su yace Abdullah bin Zaid da ya ruwaito sahibul wudu yace shine sahibul adhan wannan kuskure ne karen da An-Nasa'i yace kuskure ne da haka daidai din shi shine dukkan su su biyun sahabbai ne mutanen Madina amma sai dai shi wannan da ya ruwaito hadisin alwala wafatin shi ta'akhkhara an wafatil awwal sahibul adhan an gane ko amma dukkansu sahabbai ne mutan madina wannan sunan shi abdullah ibn zaid ibn asim ibn amr ibn auf almazini wanda an kashe shi a lokacin yakin harra da aka yi a shekara ta 63 lokacin khalifancin yazid ibn muawiya lokacin aka kashe shi ana sanin shi da ummu ibn ummi umara haka ya fi shahara kamar yadda alhafiz al-zahabi ya kawo cikin siyar shi kuma sahibul adhan sai ya ce bal zaka abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih ibn al-harith ibn tha'labah ibn zaid ibn al-harith an gane ko la yu'rafu lahu fi sahih ghayru hadith al-adhan hadisin adhan wanda yake sananne sai ce wa qad wahima fi dhalika ba'd al-a'immati faj'alahuma wahidun wa huwa sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna ibn abi amr ibn maymun al-kufi al-muhaddith muhaddithul haram wanda ya rasu 198 shi wannan wato wahami din qultu inji shi mai ta'aliki yace wa qad nabbaha ala dhalika an-nasa'i fil mujtaba ba'da hadith ga rakam din sai cewa wa qala hadha ghalatun min ibn uyayna wa abdullah ibn zaid alladhi أولي النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم مفهوم تشي ابن آه عبد الله بن زيد بن عبد رب بن عبد الله بن بن عبد ربه وتؤنيه شي الخزرج الأنصاري الحارثي يا رسول 32 يا رسول 32 كاغا akwai jinkiri kwarai tsakanin wafatunsu na'am